الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar tara ga watan ramadana shekara 440 daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 14 ga watan biyar 2019 muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi kuma ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga dukkan sharri kunci da ake ciki Allah ya yaye mana tsadan kaya kuma Allah ya kama na saukin shi zafi kuma da ake ji Allah ya canza da sanyi Allah ya ba mu ladan azumi da kuma sallah da ake yi wannan tambaya mai tambaya na cewa mace ce tana da juna biyu har tsawon wata hudu wai sai cikin ya kwanta kuma suka rabu da mijin kuma ta yi wani auren da wani mijin bayan wata sha ɗaya sai ta haihu menene hukuncin wannan auren kuma miji na farko ya ce ɗansa ne na biyu kuma bai amince ba da haka menene matsayin yaron kuma da menene hukuncin wannan auren to da aka yi cikin wata hudu ciki ya kwanta kun san akwai ciki tukun ya kwanta ba malamai ne a lokacin me yasa aka san akwai ciki kuma aka daura aure akai kuma da aka daura aure akan cikin kuma kuka zauna da mijin da kudin duka sai da ta zo ta haihu tsohon miji ya ce nashi ne sabon ma ya ce nashi ne sai yanzu kuke tambaya mu me hukuncin auren me matsayin ƴaƴan ko kuma ɗan to ku kuma me matsayin ku wannan wasa da addini ne idan har ciki ne an tabbatar ba ciwo ba to ba za ta yi aure ba sai ta haifi abin da ke cikinta duka in bari ne ma sai ta yi barin duka in ɗaya ya fita ba hannu to sai an jira ko dai a cire hannun ko sai ran da hannun ya fita an ba haka ba da zai aure ba an ɗaura aure ba aure ba ne aure ne akan idda sunansa ba aure ba to ɗa kuma in dama can yana nan akwai shi tana cikin idda na wanda yake ɗana shi ne namijin farko ne shi mijin na biyu ba da komai ba da sadaki ba da mata ba da ɗa tunda wancan ya riga ya saka in suna so sai biya sabon sadaki a yi aure ɗa kuma in ya girma a mairo wa uban shi ko kuma kun sabi Allah sai ku tuba zuwa ga Allah wannan yana neman addu'a yana da ciwon ido Allah ya ba shi lafiya menene matsayin wanda sai ya biya za a ɗauke shi aiki bayan da zai yi kuma sai ya biya ya matsayin aikin nasa a musulunci eto in aikin ne kake tambaya in ya san aikin zai yi daidai a biya shi haƙƙinsa aikinsa ɗin halal ne amma me yasa sai ya bayar za a ɗauke shi aiki domin ne aka yi kuskuren ya zama rashawa ke bai halatta a karbi wani abu kafin a ɗauki mutum aiki ni me yasa ba mu da zuciyar taimako ne ba mu da ruhin taimakon juna ban ma tsammani in mun taimaka Allah zai taimaka mana ne me ya fi daɗi ka za mutumin da yana da buƙatar taimako ka taimaka masa ya zo yana neman aiki akwai aikin sai ka bashi ba zai ji daɗi ba ba zai je maka addu'a ba bayan idonka kuma yadda ka sauƙaƙa masa Allah kuma zai sauƙaƙa maka man satara musliman satara wallahu fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni al-akhi kana taimakon dan uwanka to Allah ne zai taimake ka ka rufa wani asiri Allah ne zai rufa naka asiri naira nan da kake gani yau za ka same shi gobe zai mutu gobe ka same shi jibi ya mutu ka dinga neman shi ne saboda masu cin rashawa su daina ba sa ganin rashin alkhairin abun ne kana cin rashawan ƴaƴanka ba sa jin maganarka matanka ba sa jin tsoronka kowa ya zauna da kai ne don kana nan kana ɗawainiyarsu to an mun rabu da shi waye zai mana dawainiyan kana kamar boyi ne ba amma ba kimar ka ake gani da mutuncinka da darajar ka ake gani ba don me don ka bar Allah sai Allah ya barka Allah ya samu gyara Allah ya samu dace to za mu tashi a cikin ayoyin suratul yasin wanda jiya muka fara za mu tashi kan ayata ta goma ko وسواء عليهم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Allah madaukakin sarki yace wa sawa'un alaihim kuma daidai ne a gare su su waɗannan da suka butulce da Allah madaukake ce wa janna fi abin nan min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun Allah ce wa sawa'un alaihim kuma daidai ne a gare su a wajen wa'annan da suka butice suka kafirce a hanzartahum shin ka gargade su ne am lam tunzirhum kum aw kai musu gargadi ba da yin wa'azinka da rashin wa'azinka duk daidai ne a cikin ilimin Allah na'am la yu'minuna su ba za su yi imani ba Allah ya sani ba za su yi imani ba ولو جاءتهم كل آية هكا الله يتقو حتى يروا العذاب العليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون للي وإنن كلمة أبنجزن كتعذاب تاتبتع كنس براسي إيماني با ولو جاءتهم كل آية قول دكا آية سنزو مصر أرسل سنجا عذاب الله فدو فرعون معنا تسع آيات با آيوين إيه هرب ذات قدا ترى أما سنجي إيمان وسيبا فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات قاش الله يجعل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرج كالطول العظيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا نعم إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قاشنا تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى وفي تسع آيات إلى بني إسرائيل hannunsa sandansa ruwan da Allah yake saukar musu wa anzalna alaihim manna was salwa duk waɗannan ayoyi ne daban-daban da Allah ya nuna musu amma sun yi imani Qur'ana auna ko ya tanka karshe ma kace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun manzon naku ma mahaukaci abin da yake ga annabi Musa alaihi salam saboda haka wanda Allah ya so shi da shari'a shine zai shiryu ba sai yawan ayoyi aka karanta masa ba bayani aka yi masa sai Allah ya haskaka zuciyarsa domin hasken da Allah ya tanada masa wanda ya gabata rabonsa wanda ya kasance tun kafin ya zo duniya sai kaga Allah ya shirye da shi wani kuma ana mishi ana mishi yau ayi gobe ayi ta nan yaje ta can yaje ya zama ma ya saba wa'azin ma sai ya ji kamar kiɗa ake yi za a yi wa'azin za a yi wa'azin karimar malam fana yin gulum ya yi ka zama nan raƙumi ne ka zo kana kiransa malam fana yi zai ansa to kamar haka suna shi ne allah maɗaukake ce sawonan an zartahun amlin tungiru wannan shi ne hamzatul istiwa ɗin ke la yu'minuna ba za su yi imani ba to waye ne zai imani innama tunziru man ittaba dhikra kai wanda kake wa gargadi shine wanda yake bin wannan abin da kake masa wa'azi man ittaba alqur'ana adh-dhikr shine qur'ani wa man ara an dhikrihi to wanda zai ji shine wanda ya bi alqur'ani mai girma wa khashiyar rahman bil ghaibi kuma ya ji tsoron ubangijinsa Allah mai rahama bil ghaibi a fake وخشي الرحمن بالغيب بمعنى حيث لا يراه أحد إلا الله ياجي tsoron Allah a inda ba wanda yake ganin shi sai Allah cikin dare ya san Allah yana ganin shi in Allah ya dora masa haki zai tashi baya lokacin sallah yayi ajejin Allah ba kowa zai alwala yayi sallah wannan zaka gani a mutanen kauye tare da jahilcin su yadda suke kula da lokacin ibada amma yau kun waye kun ci gaba kuna banki kuna aiki kuna ofis kuna aiki ai kuna miti ai kuna jiran his excellency ne zai fito shikenan a zauna a zahar ya wuce la'asar ya wuce kowa yana tsoron wai kar ya je sallah a ce an kira fayil din shi kar ya je sallah a ce kwamishina zai fito ya tafi yana jira shi kwamishinan in yana da tauhidinsa da imaninsa zai yi sallah a ofishinsa kai kuma gana jiransa kare fita ya barka a jiransa da kake din ka bar Allah sai Allah ya barka da kwamishinanka shi kuma sai Allah ya sa masa rashin tausayinka don baka bi Allah ba da ka tashi ka je kai sallah akan lokaci sai Allah ya cusa masa wannan bawan Allah da yake ofishinka ya kamata ka taimaka masa shikenan zai fito sai ah wani kai ne ko ma ya ce a kira ka ko ya fita ya saurare ka me yasa ka je ka yi sallah akan lokaci ka yi imani ka tsaye da abin da Allah ya neme ka da shi shi kuma Allah zai sa shi ya maka abin da kake so amma lokacin da kace ba ka da lokacin na Allah ai oga zai fita yau in ya fita ai bani da kayan sallan yara ai bani da kaza bani da kaza sai ya fita yana ganin ka dama zai kalle ka irin wulakanci ya zama ba da imani ya taimaka maka kana ta abin nan zai ci da kyar abin ne ai kasan abin da yayi yawa kasan yanzu ba kaza kaza ba me ya mika ya bayar ma ya ce to ko ka zai gobe ka zo kaga gobe zaka je ka sake zuwa gobe kana zuwa ka zo ne eh wannan ku yi kokari da Allah ku sallame shi yanzu kofan Allah ka je Allah zai maka haka Allah da zai ce yana jin kunyan mutum ya daga hannunsa ya roke shi ya mai da hannunsa ba biya masa bukata ba saboda haka mu ji tsoron Allah a gaibu sai Allah ya sare mana lamar wa khashya rahmana bil ghaibi in wannan haƙƙi ne na Allah zai kiyaye shine hadisin Abu Huraira wanda mutane bakwai da Allah yake sa su ino an arshi ko rajulan zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da yaji tuna da Allah a halin shi kadai ba wanda yake ganin sa zai ji tsoron Allah idanunsa suka zubar da hawaye yana daga cikin inda Allah zai sa inuwar al'arshi don tashin kiya saboda haka wahashar rahman bil ghaib sai Allah ya tafa bashiru bi maghfiratin kai masa albishir da wata gafara mai girma wa ajrin karim da lada mai yirwa mai girma inji Allah na'am
inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum وكل شيء أحصيناه بإمام مبين madaukakin sarki yace inna nahnu mu dinnan ba lalle mu ne nuhi mauta muke rayar da matattu don matacce Allah ne ke rayar da shi wa naktubu ma qaddamu kuma muna rubuta abin da suka aikata mun san matattu yadda Allah zai tayar da su ayoyi da suka gabata an yi bayani yadda halittu za su tashi a cikin kabari قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم zuwa wannan rana ta alkawari za a tada halittu gaba daya sannan kuma wa naktum ma qaddamu muna rubuta abin da suka gabatar na aiki in alkhairi ne a rubuce in shiri ne a rubuce wa atharahum da kuma digadigan su athar shine gurbin su wasu malaman sun fassara atharahum shine diga digai da mutum zai taka ya je masallaci takun da suke yi na tafiya duk shi ma an rubuta ka taka ka je makaranta ka taka ka je biyayya ga iyaye ka taka ka je sadar da zumunci ka taka ka je fataucinka ka taka ka je sallah wani tuma maƙaddamu wa atharahum yadda athar na alkhairi ana rubutawa haka athar na shari ma ana rubutawa a wannan na cewa atharahum tagunsu shine hadisin bani salama lokacin da su suna gidansu yana wato nesa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum suna tashi zo masallaci sai suka ce to ya kamata su sayar da gidajensu su je kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su sai gida don su zauna yayin da aka tashi sallah ga su ga masallaci sai da annabi ya ji labari ya ce na ji labari kuna so ku sayar da gidajenku ku zo kusa da masallaci suka ce eh sai annabi ya ce bani talima diyarakum ku zauna a gidajenku ku zauna a gidajenku duk tabu a tsarukum ana rubuta muku takun da kuke yi akwai wanda ma aka ce to da ka sayi da jaki ai saboda zafin rana da kuma duhun dare ka dinga zuwa masallaci ya ce a shi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk takun da yake yi za a rubuta mutum lada akwai hadisi mai zaman kanshi da wannan ai wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa duk takun da zaka zuwa masallaci ana rubuta maka ladan wato sadaka wannan shine a dai fasara wa natum muqaddamu wa atharahum da takun su wa atharahum a dai fasara shine guraben abin da suka fara na aiki wani abin da mutum ya fara ya sunnanta to ana rubuta mutum lada in mai kyau ne ana rubuta mutum zunubi in na shirri misali mutum ne ana majalisa sai ya ce ina ma da mun samu malami ya zo yana karantar da mu maimakon muna hira ne sai ya kawo aka yi wani malami na islamiyya ko a wata sangaya malam ka dinga zuwa kana ba mu darasi malam yana zuwa yana ba da darasi a duk sati ana dan aje masa wani abu a hannunsa ko a wata ana bashi abin da ake bashi ana karatu wannan ya karanta izu daya wannan ya karanta sura biyar wannan ya karanta izu biyar wannan ya karanta ahalari har ya sauke a wannan majalisin sai wannan da ya assasa wannan karatun sai ya rasu to kaga an ci gaba da karatu to ladan yana zuwa ga wannan da ya assasa wannan karatu haka wanda ya gina majalisar dara wanda ya kawo yaci ya zuba ya shimfida tabar mai a kawo lido a kawo karda ai kaci ai ta bugawa a kofar gidansa ya cire abinci a ci ya kawo shayi a sha ana ta haka har ya zo ya mutu to duk zaman da aka yi aka yi dara zunubi yana isa gare shi haka mutumin da ya koya wa ya mace lalata ko ya koya yaro luwaɗi ya mace ba ta san zina ba ya lallace ta ya koya mata zina to duk wanda zai yi zina da ita yana da zunubi a kai wanda duk ya ja wani ya yi luwaɗi da shi aka koya yaron luwaɗi ya kama hanya ya tafi ai a tsara hunne wa ya koya masa shi ne man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyam duk wanda ya kun sunnanta sunna mai kyau a cikin musulunci yana da ladan kuma yana da ladan wanda ya kwaikwaye shi haka wanda ya sunnanta sunna mara kyau yana da zunubi yana da zunubi wanda ya kwaikwaye shi haka sunnar Allah ta haka idan mutum Allah ya bashi ɗa ya koya wa ɗan addini ya sa shi makaranta ya haddace Kur'ani, ko ya haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya haddace addu'o'i duk lokacin da wannan ɗin yana sallah yana karatu yana addu'a ko wannan yana da kamasho kuma idan yi wa mahaifinsa addu'a mai kake tsammani idan mata bin adama in qata amaluhu illa min talatin a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaladin salihin yad'u da ɗaya salihi da yake wa mahaifinsa addu'a wannan ma a tsarahun ne saboda haka mu shimfida alkhairi don alkhairi ya biyu amma ka shimfida sharri to sharrin zai biyu ka Allah ya kiyaye wa naktubu ma qaddamu wa atharahum da guraban su wa kullu shay'in dukkan komai Allah ya ce ahsaynahu mun kididdiga shi mun rubuta shi fi imamin mubin a cikin wannan littafin mabayyani shi ne lawhil mahfuz an rubuta shi tun kafin ya faru na'am واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
a nan kuma Allah madaukaki ya kama wata kissa daga cikin kissoshin wannan sura mai girma kissar wasu mutane da Allah ya tura su ta hanyar kamar yadda masu tafsirai suka nuna mutanen da an yi su ne a zamanin annabi isa alaihi salam mutane kuma a garin ana ce da ita intafiya mutanen suna bautawa wato ababai daban-daban annabi isa alaihi salam ya tura wasu mutane guda biyu ya je su je su yi musu wa'azi su kira su zuwa tafarkin Allah suka je suka yi wa'azi wa'azinsu bai yi tasiri ba aka ƙara musu da mutum na uku nan ma bai yi tasiri ba sannan wani bawan Allah ya zo ya ƙarfafa manzannin nan da aka aiko akan su yi imani da su tun da ba wani abu suke nema daga gare su ba ƙarshe kuma shi wannan kasi aka kashe shi shi wannan da ya zo yake cewa su bi wannan manzannin sai aka kashe shi to shine Allah madaukake ba mu labarin a cikin wannan sura mai albarka yace wadrib lahum mathalan ka buga musu daga misali ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam mutanen ka sun karyata ka ka ba su wannan misali ashab alqarya mutanen wannan alqarya idza jaa al mursaluna yayin da manzanni suka zo mata kamar yadda aka rawaito daga ibn isa zuwa ibn abbas da kabul ahbar aka ce wannan ita ce madina intaqiya a ciki wani sarki ne wanda ake ce da shi wato sunansa ma wato sunansa wato antakhish dan antakhish dan antakhish sunan kansa da na kakansa da na babansa duk ɗaya ne ya kasance yana bauta wasu gumaka Allah ya aiko masa da waɗannan mutane guda uku waɗanda aka aiko din kuma aka ce sunansu su ne sadiq da masduk da shalom sai suka karyata su to shine Allah ya ce idza ahal mursaluna yanda manzanni suka zo musu id arsalna ilayhi mutunaini yayin da muka aiko musu da mutane manzanni guda biyu fa kadzabuhuma suka karyata su suka ji su yi imani fa azzazna bi thalith sai muka karfafa su da na uku mutane biyu sun zo sun yi wa'azi ba a ji ba aka turo na uku ya zo shi ma ya wa'azi ba su ji ba fa qalu suka ce inna ilaykum mursaluna lalle mu manzanni ne zuwa gare ku na cewa mu zo mu murce ku ku bauta wa Allah shi kadai kada ku riƙi wani abu na bauta banda Allah qalu sai mutane a wannan alƙarya suka ce ma antum ku ba komai bane illa basharun mithluna face mutane ne kamar ku fa kaifa auha Allahu ilaykum ta Allah zai wahayi a gare ku yace za ku shirye da mu in har manzanni ne da kun zama mala'iku wannan shine ɗabi'ar mutane akwai yaushe ko mali hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi bil aswaqi ko wannan shine ɗabi'ar kullun an ce manzo suna so su ga wani abu kharik al'ada sabanin hankali to ai in sabanin hankali ne tare da shi manzon za a yi sauri a yi imani ba ba jarrabawa kenan idan har manzo ya zo kawai daga zuwa ya yi muku kaza ya yi muku kaza ya yi muku kaza ai za ku bi shi to amma ya zama a cikinku ne irinku ne yarenku ne kun san shi sannan ya zo ya ce shi manzo ne akwai jarrabawa a ciki in ba wanda Allah ya so shi da shirya ba ba zai shiryu ba a nan ne jarrabawar take shine suka ce ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in kuma Allah mai rahama ba abin da ya saukar ƙarya kuke masa in amtun ku ba komai bane illa takdibuna face makareta ne ƙarya kuke alu sai suka ce rabbuna ya'lamu ubangijinmu Allah ya sani inna lalle mu ilaikum gare ku mursaluna abun aika ne mun manzali ne zuwa gare ku Allah ne ya aike mu zuwa gare ku amma ba ku sani wa ma alaina illa al-balagul mubin wa ma alaina babu komai akan mu illa al-balagul mubin illa isar da wannan sako mabayyani mun isar muku sako a bayyane mun gama aikin mu wa ma ala rasuli dama illa al-balagul mubin ai manzo babu haƙƙi akan sa sai isar da sako to mu aikin mu isar da wannan sakon ne amma ba mu da fiye da wannan wannan shine aikin kowane malami lasta alaihim bi musaitir wa ma ana alaikum bi hafiz saboda haka malamai wa'azi za su yi sai halal haram halal haram shikenan ka dauka don kanka baka dauka ba baka rage su ba su sun saukar da nauyin su kai kuma Allah ya sa yana da hujja akan ka ran da zaka tsaya gaban shi baka ji an ce maka ba kyau ba me yasa baka bari ba baka ji an ce maka wannan yana da kyau ba me yasa baka yi ba kaga an kafa hujja akan saboda haka suka ce wa ma alaina ba abin da ke gare mu illa al-balagul mubin illa isar da sako mabayyani na'am قالوا هو قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون Allah madaukakin sarki yace qalu sai mutanen nan na wannan kasar suka ce inna tatayyarna bikum mu ba mun cemfe ku atatayyur shine tasha'um mun cemfe ku don tunda kuka zo kuka fara ce mana Allah kadai Allah kadai a bar shirka din nan to matsala ake ta samu a kasa shiganku garin ya zama bala'i la'in lam tantahu idan har ba ku hannu ba akan abin da kuke faɗa ɗin nan na Allah ɗaya za a bautawa lanarjumannakum lalle za mu jijjefe ku wala yamassannakum kuma lalle zai shashafe ku minna daga gare mu azabun alim azaba mai radadi za ku dandani azaba a dalilin wa'azin da kuke yi kaga abin da ake gaya wa'ancan da suka isar da sa wannan shine abin da ake wa kowane manzo annabi sallallahu alaihi wasallam an jefe shi annabi nuhu me ba a gaya masa ba annabi lutu me ba a ce masa ba duka annabawa haka in ka ji labarinsa da al'umma babu wani annabin da ya zo ya kira mutanensa ga Allah a ce barka barka Allah ya so mu da alkhairi zo ga gida zo ga kudi zo ga waye duk al'umma su haɗu su bi wannan annabi a ina ka ji ka taɓa ji babu shi kullum idan an ce wato mutane masu daula masu ni'ima to suna nesa da wa'azi wanda suke kusa da wa'azi sai ƙananan mutane talakawa mara ƙarfi waye-waye su ne za su iman don su ba su da abin da zai shagaltar da su daga hanyar Allah to amma a baka da abin da zai shagaltar da kai din ma in ka shagaltar da kanka da ke dan kuma kai ka sani wannan shine yawanci abin da ke faruwa ba ka karanta suratul araf qalal mala'ul ladina istakbaru ko duk lokacin da annabin ya zo yayi wa'azi al mala'u al mala'u al mala'u al mala'u din talakawa ne majiya karfi masu mulki masu wadata masu kaza har suka ce a ta'lamuna anna salihun mursalun min rabbi shin kun yarda salihun nan manzo ne daga ubangijinsa mabiya suka ce inna bima ursila bihi mu'minuna mu mun yarda da abin da aka yi goshi ne qala lil nasabur inna bil ladhi amantu bihi kafiruna abin da kuka ce kun yi imani da mun kafirce ku ga abin da za a yi saboda haka ɗan uwa mu koma ga Allah mu kadaita Allah komin zafi sanyi zai zo inna ma'al usri yusra tare da kunci kowane irinsa akwai wani sauki da zai zo daga Allah duk kunci ne ta ne mutuwa ko to ai idan ka mutu ka samu aljanna ka yi asara to amma ka ji daɗi a duniya idan ka mutu ka shiga wuta ka ci riba ne saboda haka kada mu ce sai mun nemi duniya ta kowace irin hanya a yi tsafe-tsafe a yi sihirce-sihirce da zarar an ce a kaɗai ta Allah sai ka gankali mutum ya tashi kaji in na tsatsayyar na mai kuma da an ce Allah ɗaya ne suka hankali su ya tashi ga shi tun da kuka zo tun da kun ce Allah ɗaya tun da kun ce abin sunna in ba ku hannu ba za mu je ku azaba za ta shafe ku to me manzannin suka ba da ansa ƙalu sai suka ce ƙa'irukum ma'akum camfin ku yana tare da ku duk abin da ya same ku ba bi ma kasabat aidihum ne ku kuka janyo wa kanku amma mu ba abin da muka zo muku da shi ne shari a in dhikirtum shin yanzu don an yi muku wa'azi ne an tunatar da ku ne shine za ku gaya mana haka inda mun zauna ba mu yi wa'azi mu ba za ku ce mana muna da canfi ba amma mun ce ku bar bautawa gumaka ku zo ku ta Allah wannan shine ya zama mun zama abin canfi a in dhikirtum shin yanzu don an yi muku wa'azi an yi muku gargadi bal a'a antum qawmun muslimun kudin da mutane ne mabarnata shi yasa kuke canban mu amma canfin ku yana hannun ku ku kade ta Allah ku gani wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سيمين ولكن كذبوا فأخذهم العذاب da mutanen alkariya sun yi imani sun yi takawa Allah ce da za mu buɗe musu albarkatun sama da ƙasa amma yau barna ta yi yawa talakawa suna ihu abu ya yi tsada da azumi ba kuɗi ba siga ba shinkafa ba mu da kuɗi ana zafi ba wuta ba ruwa duk ba matsala ba ne rashin wuta matsala rashin ruwa matsala ne tsadan kaya matsala ne a tsadan kuma ba kuɗin sayan ma matsala ne ɗan sigan da za ka zuba a gudunwa babu matsala ne wannan duk matsala ne ba to sai ka duba yaya kake tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ɗin ba matsala idan ku akwai matsala ai matsala da kake ciki maka ɗan ne me aka rage ni yau a ƙasar nan ko a garin nan na barna don ana zafi zafin bana ya tsananta wani tsohon da na taba baku labarin shekaransa ɗari da wani abu satin da ya wuce muna hira da shi na tambaye shi ya zafin azumi sai ce yau shekara talatin da uku da aka yi zafi irin wannan wani zafin da aka ɗaura kankara a bakin kasuwa a mutane har wasu suka makance wasu suka faɗi ehem 86 in ka buga wallahi da ya faɗa na ce a buga 2019 minus 33 ga shi na 86 ɗin ya baya bai iya rubutu da karatu ba to ka duba irin wannan zafin da muke ciki akwai wanda suka ce bari mu rage tauye mudu common mudu mai auna shinkafa mai auna siga mai auna waye kun gyara mai dankalin turawa har yau muna rigima da ko muka zo sayan dankali ko ba haka ba ne in ka zo ka ga na saman nan mulmul masu kyau in ka ce kasan haka ne zai ce ba laifi ne wani zai ce maka kasan haka ne idan ya juya su in ka kai sai ka ga abin tausayi kwamon doya da za a sayar maka a sa manya a sama wanda ya lalace su sun san wanda ya lalace sai a hada a zuba maka in ka je gida an fasa wannan rabi ya lalace an fasa wannan in ka saye biyar da kirka samu ku mai kyau shi kuma yana cewa ya sayar da doya sai Allah ya kyale ka ka cuci bayansa dauke-dauken kayan mutane a cikin nafiyar kudi ana sata waya ana zarewa da karfi ma ana kwacewa a nan layin nan kusa da masallacin nan akan titi yaro an kwace masa waya ya rike su suna jin shi a ƙasa jikinsa duk ya gugure da kyar ya bari suka tafi da shi a dole ana kwatan wayan mutane sai ka ce gari babu doka a kashe mutum ba magana a cikin azumi ana zina ba magana an rusa galadima an je an gina wani galadima din an ji an sayi gidaje abin nan da aka hana a galadima ana zuwa ana yi har yanzu a wasu wurare barna iri-iri to kuma mu ce Allah ba zai jarrabe mu ba me dangantaka mu da Allah ne don Allah me dangantaka mu da Allah kai bawansa ne ba yanzu kana da bawa kana bashi ci da sha da kudin cefane da wurin kwanciya da tubabi ka zo ka ce masa ya zo ya je kasuwa ya ce mai gida sai dai ka yi tafiyan ka ni ba zan je ba zo ka wanke mun mota wallahi mai gida ni na gaji yau dinnan na can kuma ya ce mai gida wai kana da mata biyun nan wai me ni ba da ko daya ba za ka bani ba za ka zauna da wannan bawa me yasa yana maka shishigi baya biya maka bukata me za ka yi da shi za ka kore shi to Allah mu bayansa ne ba zai kore mu ba muna nan karkashin samansa da kasansa tsakanin saman da kasansa amma zai dandana mana in za mu yi hankali mu yi hankali in ba mu yi hankali ba na gaban kuma ya fi na yanzu Allah ya sauwake قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون irin wannan ya faru ga sauran annabawa ma Allah madaukake ce fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi wa in tusibhum sayi'a yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum inda Allah abin da suke cewa daga annabi Musa ne a daga Allah ne dalilin zunubin su wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atu yaqulu hadhihi min indi kul kullu min indillah fama li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون نعم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى سيغاشنا وجاء يزو من أقصى المدينة daga nesan cikin Madina cikin wannan birnin rajul wani mutum ya tsa yana gudu daga nesan garin da ya ji cewa ga manzannin da sun zo sun isar da sako mutanen da sun butulce sun kafirce sai ya ji tsoron kada bala'i ya sauko musu ya zo wajen wannan jama'a yes a yana gudu ƙala sai ce ya ƙaun ya ku mutane na ittabi'ul mursali na ku bi wa'annan manzannin ba sai aka ce ya juya sai tambaye manzannin shin kun tambaye su wani haƙƙi ne da za su biya ku idan suka yi imani sai manzannin suka ce a ba mu nema musu komai ba mun kira su ne saboda Allah sai juya ce musu to ittabi'u man la yasalukum ajra ku bi wannan manzanni da ba sa tambayan ku wani lada cikin isar muku da sako da suke yi kaga aikin manzanni kenan duk wani manzo da zai zo wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ko illa ala Allah la yas'alukum ajran wa hum muhtadun su ba masu shiriya ne masu shirye da mutane ne ladan su daga Allah ne na'am an karanta wa muhtadun sai ya ce wa maliya la'abud suka ce ai shi din ma suka goranta masa yana bautawa abubuwan da suke bautawa a da sai daga bayani ya bari to yanzu me yasa shi yake bautawa Allah kadai ya bar addinin su na iyaye da kakanni sai ce wa maliya la abudu shi me nake da shi la abudu da a ce bazan bautawa allazi fatarani ko me yasa bazai bazan bautawa wannan da wato ya halice ni ba wa ilayhi turja'una ai kudin ma gare shi za ku koma me zai hana ni bauta wanda ya halice ni daga babu ya samar da ni yana da manufa a samar da ni shine in bauta masa ko wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ilayhi turja'una gare shi za ku koma أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
ko mu dakatar da malam ne ku karanta in fassara eh na ji kuna bin shi mawai za ku ri alkur'anu fastami'u lahu wa amsitu malam ba karantar da ku yake yi ba in darasa yake ba ku in ya karanta sai ku karanta ko in ya ce ku karanta sai ku karanta amma yana karantawa kuna karantawa me yasa ba ku karanta sauran surorin ba sai a yasin Na'am. Sai wannan bawan Allah da ya zo ya gargaɗi mutanensa ya ce, A attakhidu min dunihi aliha, shin yanzu zan riƙi wani abu ne koma bayan Allah, a ce wai zan bauta masa? Wannan istifam na inkari ne, kiyayya yake nuna musu akan abin da suke yi. In yuridin rahmanu bi durrin idan har Allah mai rahama ya nufe ni da wata cuta, la tughni anni shafa'atuhum shay'an. Babu ceton wani abu da zai amfani ni cikin su. Ko akwai akwai wa'annan gumaka da kuke bautawa idan Allah ya taba ni da ciwo ya ɗora min talauci ko rashin lafiya shin wa'annan gumaka za su iya cece ni za su iya bani lafiya za su bani wadata za su yan bukata babu shine ma'ana iridin rahmanu bi durri in mai rahama ya nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an ceton su ba abin da zai amfani ni wala yunqiduni kun ba za su iya ceto ni ba za su kubutar da ni ba cikin azabar da Allah ya jarrabe ni da ita shine inda Allah ke cewa yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya nufi ka da cuta ba mai yayewa sai shi tauhidi yake karantar da su sai ya ce to inni lalle bani idan a yayin da na riƙe wayannan ababai da kuke bauta waɗannan da sunan abin bauta lafi dalalin mubin lalle ina cikin bata batan mamai nisa inni lalle ni fa amantu bi rabbikum nayi imani da ubangijinku Allah bai ce amantu bi rabbi ba ya ce bi rabbikum don su tunatar da su cewa su din ma ba abin da suke bautawa din ne suka halice su ba Allah ne halice su na iman da ubangijin ku saboda aka fasma'un ku jini aka suka kashe shi a halin da yake suka dinga jifa su har ya mutu yana mutuwa qila dukhulil janna sai aka ce masa shiga aljanna ya ya yi mutuwa shahada qala sai ce ya laita qaumi alamu ya kaiton jama'ata ina ma da sun sani bima ghafara li rabbi abin irin yadda Allah ya gafarta min waj'alani minal mukramin ya ɗaukaka ni ya sa ni cikin bayinsa da ya karrama su yadda ya bani ni'ima ina da sun sani da su ma sun yi imani da sun sani da ba su yi mun haka ba na'am masu tafsirai sun yi bayanai iri-iri suka ce da aka kashe shi da aka cire ran ran yana aljanna yana ganin abin da ake wa gaggan cikin na azabtarwa shi yana musu dariya ina ma da sun sani da ba su abin da suka yi shi ne irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan sahabi na'am why in ka faɗa kana da naira dubu wani sahabi ne annabi ya yi maganarsa akan wannan ya ce wancan kamar wannan ne waye na waye lala waye waye in ku faɗa na uku ba ku samu ba shi kenan waye shi la ba hamza ba ne mayar sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bayan an kashe shi ya ce shi ma kamar sahibin yasin ɗin nan urwa bin mas'ud al-thaqafi ya je makka zai je makka ya karantar annabi ya ce ina tsoron karso ta baka sai ya ce ko yana bacci ba ba za su tada shi ba ya je ya ce yana gaya kuren shawa ya shiga yana daga musu murya yana cewa kuna cewa lata yau ba ku da lata kuna cewa uzza yau ba ku da uzza ya je hau dutse ya kira sallah suka fita suka dinga harbin shi da kibiya har ya fadi ya mutu da ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma abin da ya same shi irin kamar sahibi yasin ya kira mutanensa ya je ga musu tauhidi sun kashe shi shi ma wannan sai ya ga musu tauhidi sun kashe shi sunan waye urwa bin mas'ud al-thaqafi radiyallahu anhu yanzu kam zaka rige na'am وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
Allah madaukake ce na'am wa ma anzalna ala qaumihi kuma bamu saukar ba akan mutanen wato wannan jama'a da Allah ya halakar da su ko kuma wanda suka kashe wannan bawan Allah da yazo yi musu wa'azi Allah ya ce bamu saukar ba ala qaumi akan mutanen sa min jundin minas sama'i wata runduna daga sama wa ma kunna munzina bamu zama masu saukar da runduna ba ai ba sai an saukar da mala'iku da yawa ku zo ku halakar da gari kaza kasa kaza a'a tsawa ce ta mala'ika guda ya gama da su. Na'am, in kanat, ai ba ta kasance ba, illa sai hatan wahida, illa tsawa ce guda ɗaya ta kasance. Fa'idahun a yayin nan ga sunan dukansu, Hamidun duk sun mutu. Tsawon mala'ika guda sai ga shi nan, kamar mutanen annabi Salim. Me ya same su? Irin azabar da aka yi musu tsawa da ta same su, kirji ma sai da ya fashe. Mutum yana tsaye zuciyarsa za ta fashe kirjin zai fashe zuciyar ta fito da fadi ya gurfana ya mutu ba rocket ba ne ba wani bom ba ne tsawa guda ɗaya mutanen ƙasar gaba ɗaya sun zama kamar kututturin dalilu ba mai kira ba mai ansawa saboda haka irin wannan aka yi musu in kana illa sai hata wahida illa tsawa ce guda ɗaya fa idahum khamiduna yayin da ga sunan dukkan su matattu sun halaka ya hasratan alal ibad ko ya hasratan alal ibad ya tabewa da halaka da nadama akan bayi da basu bautawa Allah da kadaici ba ma yatihim min rasulin da dai ba zai taba zuwa musu ba wani manzo illa kanu bihi yastahziuna face suna masa izgi ba su da wani dalili a gare su kuma su yadda da wanda Allah ya aiko da shi yastahziuna suna izgi shin awalam yaroshin basu gani ba kam ahlakana qablahum nawa ma'ana kam khabariya ne shin basu duba sun lura ba suna tafiya suna ganin kasashen da aka halakar da al'ummarsu kam da yawa ahlakana muka halakar qablahum gabanin su go min alquruni daga alqarbiyu qurun qarnoni jama'u jama'u qarni ba ana nufin shekaru 100 ba a jama'a wani wato century daya haka mu yanzu mu dinnan qarni ne aka halakar da wa'annan sai aka kawo su a halakar da wannan to irin wa'annan da yawa Allah ya halakar da su kin ba su gani ba annahum cewa lalle su ilaihim la yarjuna ba sa komawa gare su duk al'umman da aka halakar da su ba sa dawo sun tafi kenan har barzahi har kuma tashin kiyama na'am Allah ya ce wa in kullun ko da yake dukkan su na'am kowannen su lamma jami'un ladaina muhdarun ko lalle jami'ul gaba ɗayansu wa'annan al'ummun ladaina a gaban muhdaru na abin halartowa ne wa in kullum din nan wato habariya wato labari Allah yake bayarwa sannan kuma in din nan mukaffafa ne min al-thaqil lalle shi da marifa dukkan su lalle da gaba ɗayansu la jami'un ladaina muhdaru wato dukkan su a gaban mu abin halartarwa ne kamar ayoyin da suka wuce wanda suke nuna ta da halittu gaba ɗaya gaba ɗaya to haka za a tada su da na farko da na ƙarshe da wanda ya kafirce da wanda ya imani a lokacin da wanda bai yi imani ba zai nadama ya ce ya laitani kuntu turaba Allah shi ke na'am وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون Allah maɗaukaki ya fara nuna mana ayoyinsa da yake ni'imtar da al'umma daga irin nau'uka da abin da yake tsirarwa a cikin ƙasa. Wa ayatul lahumul ardul mayyita. Aya ce kuma wata daban ga al'umma al'ardu wato ƙasa wacce take matacciya. Ƙasa muna ganin ta matacciya ahyayna ha sai mu rayar da ita. Muka rayar da ita wa akhrajna minha habban sai muka tsirar da iri da aka shuka. Wa minhu ya'kuluna kuma a ciki za su ci. muna ganin abin da ake noma kullum da shi muke rayuwa ƙasa ta bushe da zarar aka sauka da ruwa bai za an zanna alaiha alma ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij shine Allah yake cewa min yaqulun daga shi za su ci waja'alna fiha jannati sannan mun sanya musu a cikin wannan wato ruwan da aka saukar da ƙasa din nan a wannan ƙasa jannatin gonaki min nakhilin na dabinai wa anabin da inabai wafajjarna fi hamilar ruwan sannan kuma mun bullar musu mun fasa musu ƙasa mun bullar musu da inanuwan ruwa suna gudana a tsakankanin wa'annan kwanaki me yasa haka li ya'kulu min samari don su ci daga 'ya'yan itatuwan da suke samu a cikin irin wa'annan kwanaki wama amilatu aidihim da kuma abin da hannayensu suka aikata na gonoma da waye da suka yi din na'am ma din nan ba nafiya bane a wannan fasara da muka yi بمعنى الذين تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي غرسوه ونصبوه su ci daga abin da Allah ya tsirar sannan kuma da abin da su suka nome da hannunsu suka dasa mangoro gwaiba kuka dasa sauran kwayan iri kuma kuka shuka har ku samu amfani wato gona ya kulu min tamari wa ma yamlatu aidihim in kace ma dinna nafiya ce to kenan ai su ci daga 'ya'yan itatuwan wa ma'amilatu aidihim ai ba hannayensu ne suka aikata wannan gonan ba kai ne ka tsirar Allah ne ya tsirar to afala ya shukuru sun ba za su gode ba na subhanallazi khalaqal ard subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون madaukakin sarki yace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha sarki ya tabbata ga sarki wanda ya halicci dukkan ire-iren ababai da ya halitta azwaja ay asnafa kullaha wato min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun asnaf iri-iri kullaha dukkansu mimma tumbitul ardu da kuma abinda ƙasa take tsirarwa na daga 'ya'yan itatuwa na noma ko kuma na lambu da sauransu wa min anfusihim da kuma su kawunan su rayukan su Allah ya so maza da mata wa mimma la ya'lamuna da kuma cikin ababai da mutane ba su sani ba Allah ya halice su jinsi daban-daban kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Allah madaukake ce wa ayatul lahumul laylu kuma wata aya ce daban gare su ga su al'umma al-laylu dare zuwan dare na aya ce daga Allah naslahu minhu nahara da zamu fide nasalhu shine zarewa minhu daga shi wannan wato daren annahara yini za a zare yini yana tafiya yana tafiya yana tafiya na'am fa idahum muzlimuna sai kaga sun zama suna cikin duhu yanzu muna yammaci kaga rana hasken sa yana raguwa yana raguwa yana raguwa kenan nasalqu minhu nahar za a zare rana sai kuma dare ya zo ku zama cikin duhu in ba haske ba ba ma wanda yake ganin juna wannan aya ce cikin ayoyin Allah washamsu hakan nan ita ma rana tajri tana gudana li mustaqarrin laha zuwa ga matabbatanta tajri li mustaqarrin laha dalika taqdirul aziz alim wannan ita ce wato kaddarawa na al aziz mabuwayin sarki al alim kuma masani sai mu tsaya anan in Allah ya so lokacin gaba sai mu tashi daga wa'ayatun Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ya gafarta mana zunubanmu ya bai mana bukatunmu na alkhairi walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله